kuma an sha samu akwai
Aron ma Yusuf su.
akwai arama yusufu daga bilikeni shi ne zai zo ya jawo su baki Allahu Akbar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وله أخت وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
جزاكم الله خير اوكي تو اوكي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين الأربعة شرين ترى قوة الرجب إلى دبودير داري حدود أربعين شدا ونديدا شدا شرين ترى درين شرين ترى sabanin tsarin Gregory ga watan January kanun na biyu shekara 2025 miladiya Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu babban masallacin ƙungiyar Izala ko masallaci da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu Izalatul Bidya wa Iqamatus Sunna ta ƙasa a wannan headquarter ta mu ta kungiya kuma cikin wannan gari headquarter ta mu ta Najeriya Abuja saboda isar da wannan sako da kusan babban sakataren kungiyar mu a Sheikh a Dr. Muhammad Muhammad Al-Kabir Haruna Gombe za mu iya cewa ya isar duk bayanai da za su biyo baya wani ƙarin bayani ne da tabarruki amma kusan dama shi aka ajiye domin ya isar da wannan sako kuma alhamdulillahi ya yi ya ƙoƙarinsa muna roƙon Allah maraukakin sarki ya masu sakayar alheri a yanwa musulmi sai mu ƙara godewa Allah duk da tun lokacin da aka fara maganar wannan convention ko wannan conference ko wannan mutamar ko ma festival kamar yadda aka fara magatun farko mun san an yi ta ce ku ce wasu sun yi wannan magana intilaƙan daga ishtihadinsu kuma a shari'ance sun cancanci sun ishtihadi dole a samu irin waɗannan kuda ba su yawa. wasu sun yi magana intilaƙan daga hasadarsu wasu kuma sun yi magana in ilakan daga kasancewansu ɗan hayaniya cikin komai kullum da masu sai an tarar da su cikin hayaniya to waɗanda suka yi istihadi ma'ana mustahidi dai shine malami mai tsoron Allah kuma wani lamari zai taso kuma ya zamanto ya cancanta ɗan gari ne a alƙur'ani ɗan gari ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan gari ne a harshen larabci ɗan gari ne a dukkan wasu ilmummuka da za su taimaka domin abanci alkurani da hadisi kuma ya zamanto mai tsoron Allah ya yi ishtihadi iya ƙarfinsa ba don yana kin wani ba ba don yana son ya cimma wata bukata ba shi wannan duk inda ishtihadinsa ya kai shi ba da zunubi ba zai rasa lada da ya kasa guda ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man hakama fa asaba falahu ajran wa man hakama fa akhta falahu ajrun wahid daga wannan hadisi ne malamai suka tabbatar da cewa mujtahidi mujtahidin fara sharadi ya zamanto mujtahidi ba wanda zai nada kansa ba ko wasu wanda ba su sani ba su nada shi saboda haka in ya yi istihadi ko da kure ya yi yana da lada guda ba wai za a ba shi ladan kure ba amma za a ba shi ladan ƙoƙari da ya domin manin istihadi ka baza nassoshi ka dubi lamarin in ma kana bukatan taimakon wasu ƙwararru a ɓangarorin lamarin duk ka yi magana da su daga nan kuma sai ka kai ga hukuncin da kake gani ya dace da alƙur'ani da sunna to wannan yana da ladan ijtihadi daya in kuma mutum ya dace da gaskiyan lamari a ilmin Allah yana da lada yana da lada biyu wannan shine matsayar mutane a cikin abubuwa da suka faru mujtahidi da ya soki taron mai hasada da ya soki taron wani wanda kullum shi mutum ne wanda yake mai kawo hayaniya da ya soki taro to muna roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da ya faru din nan ya mai da shi alheri ga musulunci ya mai da shi alheri ga al'ummar musulmi ya mai da shi alheri ga shugabanninmu wanda suke jagorantar wannan lamari musamman shugaban kungiyar jama'atul zalimin bid'a wa qamatus sunna domin mai wannan fikira mai wannan tunani amini ne gare shi kuma yana da umana da yawa yana da mutane da yawa da suka amince masa saboda matsayarsa na addini da suka gamsu da shi iri yadda yake kokari da yadda suke hulɗa da shi saboda haka ya zamanto alheri gare su suma ya zamanto alheri ga kungiyar mu jama'a ce zalci bi da wafamatin sunna yan wa musulmi ba za mu zanna haka ba ba tare da ana samun jarrabawa irin wannan ba amma kuma ƙarshe kan zamanto alheri ai kuna sane da hadithul iski kissar na na aisha abinda hankali ba zai kama ba a ce za a tuhumce ta da irin wannan tana ma yarinya jar karama kuma mace da tafi soyuwa wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun bayan rasuwar matansa ta farko na na khadija kuma mace yar babban abokin annabi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq wanda yafi kowa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar matar annabi suna yan gaba-gaba cikin abin da shari'a take kira ahlul baiti yar babban sahabi amma ga yadda lamari ya taso hankulan mutane suka tashi a madina a cikin duniyar musulmi za ka ce gaba ɗaya wannan lokaci an kai wajen kwanuka da yawa hankula sun tashi nana aisha ta samu kanta cikin matsala ta rame ba ta cin abinci iyaye hankula sun tashi kuma kada ku yi mamaki wani lokaci abubuwa in suka faru irin wannan musiba ta taso ka ji wata magana daga wanda ba ka tsammani ka ji irin wannan magana don za ka yi tsammani wannan alif suna ne ko wannan yana kusa da wane amma kusan yanzu yana daga cikin waɗanda suke yaɗa maganganu na ƙarya da wani makaryaci ya faɗa ko a hadithul ifki abin da ya faru kenan su misda suna daga cikin manya-manyan masu yaɗa wannan abin shi ɗan wane na jini na aisha ɗan wane na jini na ba mahaifinta kuma da shinsa da shansa duk gaba daya hannun wato sai da na abubakar amma kuma suka yi ruwa suka yi tsaki To amma Allah na da hikima cikin komai ƙarshe Allah mai da abin alheri kuma ya ba wa mummine wanda sai da abubakar na ciki cewa ya fi wa kowa to mu ma'anan muna ba wa shi shugabanmu shi abdullahi bala na wuri ni na yi rubutu na ɗan rubuce-rubuce a fili na da akawun kuma iya gaskiya ta kenan ni abinda yake ƙuduri na wallahi inda ina da iko wannan convention ɗin a ce ina da iko ni kadai sai na ɗauki nauyin irinsu to mai bambanci wannan convention ko wannan conference da sauran conference conference da muke yi ko kwanan nan muka je muka halarci wani international conference a lagos da kungiyar darun na'im ta, shirya kullum ba muna yin sa ba muna yin seminar seminar muna yin conference conference menene a ciki muna workshop workshop menene bako a ciki kuma wannan a ce an yi international conference saboda abubuwa da suka shafi alkur'an da ulumunsa ba wai farau ba ne ko da ba taɓa yinsa a najeriya ba ana ta yinsa a ƙasashe ko a saudiya na san sun yi shi 20 abin nan saudi arabia kenan ko saudiya ina jin sun yi shi 20 shekara 2012 sun yi shekara 2000 da ina jin ko da 14 sun yi kamar sau biyu malaysia sun yi da yawa qatar sun yi ana ana ta yi ana yi kan hadisi kan ilmomin hadisi ai wannan hidima ce wa alkur'ani kamar musabaka da ake yi ai musabaka don a ga wane ne yafi guninta wurin haddace alkur'ani ko haddace ilmomi na alkur'ani kaidojin alkur'ani ai musabaka a shirya musabaka a ga wane ne zai fi haddace hadisai da kuma sanin irin ma'anunnuka da hadisai ke dauke da shi ko a yi musabaka kan wani abu na ilimi babi guda ibn al-qayyim yayi kan waɗannan abubuwa a cikin littafinsa al-furusiyya ina jin a babi na 15 menene bako a ciki in banda dai harkar shaydan kuma shi wannan bawan Allah mele keri wannan da ake magana wanda shine ya kawo wannan abin duk wanda ya san shi ya san mutum ne mai son harkar addini babarbare ne shi kun san bari bari da yawan kulawa da alkur'ani ya sha magana kuma wanda suka san tarihin gidansa sun san wannan suna da alkur'ani rubutun hannu na tarihi wanda yanzu shekarunsa ya zarce shekara 300 tare da shi ake komi a nan masallacin masjidun nur idan ma baka sani ba in ka ga yadda yake hidima wa al'umma a masjidun nur kana iya cewa wani da Allah zo zo aike ka domin suturansa da abubuwansa mutum ne wanda yake mai sauki ba za ka taɓa sanin cewa yana da matsayi irin wannan ba mutum ne mai son addini saboda haka ya yi tunani ne ya ga cewa abin da ya gada ba kuma shi kaɗai ba dukkan musulmi mun gaji alkurani daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai kuma irinsu irinsu da suka shahara ko familinsu suka shahara da haddar alkur'ani da sauransu gadonsu ne har za su na da wannan yana so ya yi wata hidima ga abin da ya shafi fannonin alkur'ani kuma bai yi garaje bai abin saboda kansa ya yi ƙoƙari ya tattaro mutane da yake musu tsammanin alheri ba yadda zai iya ce ya tattaro dukkan maluman najeriya hankali ba zai kama ba dole wasu wanda ya ɗan san su ko wanda wanda suka san shi ko ya san su suka san su dole ne wasu ɗan kaɗan haka za a nemo amma kuma duk wanda aka kira ya cancanta da zo aka tara mana da shugaban abin nan ƴan musabaka wannan zai maka bayanin alƙur'ani da ilmomin alƙur'ani za ka sha mamaki malami ne kuma a jami'ar amadu bello an gayyato shugabannin ƴan tsangaya in su gaya maka maganan haraji da wane ne su bajjin da me ake nufi da in aka ce in aka ce bajjin gaba gaji aka ce wannan wurin irin waɗannan wannan kalmomi bajjin ba plus jin nawa zai baka ba yana wakiltan biyu jin yana wakiltan uku kaga biyar kenan su biyar alkur'ani haraji irin su kajjin su wane ne idan aka koma a barbarci a ce wannan tilo ne a ce wannan yindi ne in ya tamka bayani ba za ka so ya shiru ba a ranar farko da muka halarta na ji daɗi kwarai da gaske wannan shugaban tsangayoyin da ya ta bayani irin yadda ga ƙa'idojinsu tun da nima nima nima faɗin tsangaya ya tunatar da ni da wasu abubuwa da yawa wanda da na san su amma shekaru sun yawa wasu ma na fara mantarsu na ji daɗi kuma wannan shugaban musabakan da yake harkoki ne na ilmi a rubuce da ka'idoji da sauransu kamar na da kulla lokacin da yake ta bayani ya burge ni ya burge ni ya burge ni da yawa saboda ka aikin alheri ne aikin alheri da aka saba amma ga yadda shaidan ya zo ya ta kawo mutane haka muna fata wanda suka ji bayanan nan a yau wanda dama suke da kyakkyawar niyya illa dai iya istihadin su ne kuma ko da ma ƙyan kuren ne su yi ƙoƙari su dawo a gudu tare a tsere tare muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sakatare Allah ya saka maka da alheri amin
domin kullum muna cewa Allah ya wa ƙungiyar mu baiwa Allah ya mana kyautan sakatare da kama da kwamfuta Allah ya bashi basirar magana Allah ba shi ƙarfin hadda kuma ƙarfin istihbari akwai hadda akwai abin da ake kira istihbari wani yana da hadda amma ba da istidari sai an dan buɗa masa hanya shi sakatar yana da waɗanda ko taɗi kuke yi kamar yana gengedi don ya ga dama zai bacci lokacin da yake so zai bacci lokacin da zai so zai farka kuna kamar yana bacci amma da ya farka kuma sai gwace ya maimata muku duk abin da aka faɗan ku ga cewa komai na tafiya normal wannan kyautar Allah ce Allah mun gode maka da mana da ka mana kyautar sakatare Sheikh Kabiru Haruna Gombe kanin mu ne kuma har yanzu kuma shugaban kungiya shi ma wata kyauta ce ta musamman wata rana na dauko wata kasida na rubuta tun muna kyan samari amma dai kanin mu ne dai su suna kasa da mu na lissafta dukkan maluman mu na gongola shi da nazo sifan tashi sai na sifan tashi mutum mai son alheri mutum mara fushi mai tahammuli na duba na ce shugaba na taba ga maka ce shugaba ka duba yadda na sifanta ka din nan shekaru wajen kusan shekaru kusan kusan 40 wani da gaskiya kai sosai
wannan shi ma kyauta ce kyautar Allah ce wallahi sai mu gode Allah mun gode maka da ba mu da ka ba mu kyautar Sheikh Abdullahi Balala alhamdulillah suna nan fa yanzu ba ku je alaramma ba alaramma suru ko ko yanzu ba ku san cewa akwai qur'ani anan ba da alaramma suleiman da zai karanci alqur'ani ba ku san cewa akwai qur'ani ba to bari alaramma nasiru gondu shi ma yazo za ku san cewa wannan ce kuliyar izala Allah mun gode maka hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah to
Allahu Akbar. Allahu Akbar.